نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله يومنا 20 biyar ga watan jumada ula hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wasallam 1447 wanda ya daidai da 16 ga watan 11 shekara ta 2025 muna ci gaba da yin karatu karo na hudu a cikin littafin arrahiqul maktum littafin da yake bayanin tarihin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam muna da cikin shimfiɗa muƙaddima ta da littafin muƙaddimomi da dama da aka yi waɗanda dai suke nuna kima da daraja da girman wannan littafi mai albarka bismillahir rahmanir rahim malam ya ce za mu fara bayani da sunan Allah subhanahu wata'ala mai yawan rahma mai yawan jin kai kalimatul muallif wato kalma ta wanda ya allafa littafin wanda ya talifi ya rubuta littafin ke ya wallafa shi ya ce alhamdulillah yabo da godiya sun tabbata ga Allah madaukakin sarki alladhi wanda arsala rasulahu ya aiko annabin shi sallallahu alaihi wasallam bil huda da shari'a wa dinil haqqi da kuma addinin gaskiya li yuzhirahu ala dini kulli domin Allah subhanahu wataala ya ɗaukaka shi akan addini dukkan shi gaba daya wannan iktibasi ne asalin shi aya ce ta alqur'ani mai girma هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون والله تعالى شريعكو النبي صلى الله عليه وسلم ده شريع me yake ce ma shari'a malamai suka ce shine al-ilmun nafi shari'a shine ilimi mai amfani kenan Allah ta'ala ya aiko manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da ilimin da zai amfani mu duniya da lahira kuma gaskiya ne annabi sallallahu alaihi wasallama ya kawo mu ilimin da zai amfani mu amma ilimin fa ba zai amfani mu ba sai mun yi aiki da shi sai mun hito da shi a wurin aikace aikacen mu sallan mu mai irin ta annabi tsarkin mu mai irin na annabi alwallan mu mai irin ta annabi cinikin mu mai irin na annabi auren mu sakin mu zamantakewanmu ta aure zamantakewanmu da uwaye da 'ya'ya da mata da makwabta da mutanen gari dukkanta mai irin ta manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam wannan shi ne amfanin ilimi din ilimi yana nan mai amfani shi amma ba zai amfani ka ba matukar dai baka yi aiki da shi ba to saboda haka alhuda shine al'ilmun nafi shine ilimi wanda yake da amfani ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya kawo mu ilimin muka da yawa masu amfani dukkan su gaba ɗaya babu wani wanda yake cutar da mu sai dai ya amfani mu in man ya aiki zai amfani mu wa dinil haqq addinin gaskiya kuma shine al'amalu salih shine aiki na kwarai ma'ana annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya aiko shi da ilimi mai amfani da kuma yin aiki da wannan ilimin saboda shi da ma ilimi amfanin shi aiki ba wai a yi ta karantawa ba kawai ba a yi ta rerawa ba amfani shi ne mi shi ne yin aiki shi za za ka ganin allah ta'ala yana ta yaban aiki cikin ƙur'ani sai an yi shi illallazi na amanu wa aminu salihati wa tawasau bil haqqa tawasau bil sabr sai waɗanda suka yi imani kuma suka yi ayyuka masu kyawu إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون sai waɗanda suka ba da gaskiya kuma suka yi aiki mai kyau suna da lada wanda ba a yanke masu yi sun makana min alladina amanu wata wasau bis sabri wata wasau bil marhama dole sai an yi aiki shi ilimi shi kadai ba zai cece ka ba dan kana da shi ba ka aiki aikin banza ne astaghfirullah min qawlin bila amali sai alburda ya ce ina roƙon Allah subhanahu wataala ya yabe mana ilimi ba tare da aiki ba ilimi ba tare da aiki ba azaba ne bala'i ne ba so ake kai karatu ba kamar likita ne ya karatu ba ya ba ya allura ba ya ba da magani bai allura bai bashi ne amfanin ilimin shi ko aikin likitan bayi kawai ya zo ya kare ke karatu ya zanna kowa gida in wannan inuwa ta kare ya ta yi shayi kawai mai amfanin karatun ya ba ta lokaci da ma bai ba haka injiniya ya san yadda ake gini ya san yadda ake gyara ya san yadda ake abubuwa amma bayi sai dai zanne ta baku labari amma bayi da mota za ta lalacewa ya san ya za a gyara ta amma sai ta kallo sai ta wuce ce kunji yadda ake kunji yadda ake da za ka zo za ka yi gini ya san yadda za ba ka shawara dan hilinka dan rabin rabin ka zo ka yi gini mai kyau ya ishe ka dabili da komi sai ya kyale sai an kare ce ina so in gaya muku ga yadda ya kamata ku za abin baya da amfani shi ilimi amfanin shi ka yi aiki da shi duk lokacin da kuma hujja ce gari ka fa ka ɗauka wani abu shi kenan ka sani ka yin aiki ya tafi ga banza ina Allah na jiran ka ranar alkiyama ya zama hujja a gare ka sai Allah ta'ala ya ce ma ka sani dan me baka yi aiki ba lima taquluna ma la taf'alu dan me kuke faɗa abin da ba ku aikatawa kanka diba wani abu ne da na ga dama in yi ai haka ne duniya an ka ga dama kai amma ranar alkiyama ba Allah sai ya tambayi ka akan ilimin da ya baka baka yi aiki da shi ba Allah subhanahu wataala zama mummunan sakamako Allah ya kiyaye walalle Allah subhanahu wataala ya aiko annabi sallallahu alaihi wasallama da ilimi mai amfani da kuma aiki na gari wurjanjan aiki ake yi sosai cikin addini addinin musulunci ba ragganci bane ba rago cikin addinin musulunci kowa jarimi ne aiki za ka yi kai sallah salati azumi karatun alkur'ani istighfari salati hailala sadaka ziyarar marasa lafiya sadar da zumunci ayyuka ga su nan ɗaiɗai kira zuwa ga Allah ko yadda mutane addinin Allah subhanahu wata'ala don girma Allah haka ake yi to kuma Allah ya aiko shi ne domin Allah subhanahu wata'ala ya ɗaukaka shi akan addini dukkan shi gaba ɗaya kuma Allah ta'ala ya ɗaukaka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba shi girman da bai ba kowa ba wa ja'alahu sai Allah ta'ala ya sanya annabi sallallahu alaihi wasallam shahidan mai shaida mai shaida akan wa aka duka annabawa gaba daya cewa lalle duk sun isar da sakon da Allah subhanahu wataala ya aiko su da shi saboda shine karshen su zaka yi ta bamu labarin tun daga annabi Adam annabi Nuhu annabi Salih annabi Hud annabi Shu'aib Ibrahim duk annabawa yana bamu labarin su saboda yana nuna mana cewa lalle waɗannan annabawan sun isar da sakon Allah zuwa gare mu zaka yana musu shaida kuma mu ma zai mana shaida kuma zai ma duniya gaba ɗaya shaida ranar alkiyama da ya kunar rasulu shahidan alaikum domin manzo ya zamanto mai ba da shaida a gare ku da shahidi da shahid duk manansu guda ɗaya mai shaida ke mai ba da shaida cewa lalle an yi san maku da sako da abin da ya kamata a gaya maku an gaya maku wa mubashshira sa'annan kuma Allah subhanahu wataala ya yi kowa nabi sallallahu alaihi wasallam ya sanya shi mai albishir albishir shi ne al'ikhbaru bi ma ya surrul insan ba da labari game da abin da zai faranta ran mutum a baka labari mai daɗi a ce ma in ka ba annabi za ka shiga aljanna sallallahu alaihi wasallam in ka ba annabi za ka samu ingantaccen rayuwa a duniya albishir ake maka ko wa bashiril mu'minina bi anna lahum min allahi fadlan kabira wa nadhira kuma annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya sanya shi mai gargadi ne abinda yake ce ba gargadi shine al-ikhbaru bima yasu labarin da zai bata maka rai labarin takaici labarin bakin ciki to shi yake ce ma al-inzar shine nadhir Allah ya sa annabi sallallahu alaihi wasallam mai ba waɗanda ba su ba Allah da manzon shi labari ne mara daɗi ba cewa ‘yan wuta ne bashiril munafiqina bi anna lahum azaban alima munafikai ka musu albishir ka basu labari mara daɗi kasa ai ba albishir gace ne Allah yi ba albishir ba ne albishir ai baranta maka rai yake amma sai Allah ta'ala ya aje wannan a matsayin saboda ba su daidai ba da ka ce mutum albishirin ka goro wallahi motar da ta rugu kayan ka duk ta haɗu gaba dai ta wace ana hakan ba ya wannan ma iktibasi ne Allah ta'ala ya ce ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka shahidan wa mubashshira wa nadhira wa da'iyan ila Allah kuma Allah ta'ala ya sanya manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama mai kira ne zuwa ga Allah bi iznihi da iznin Allah ma'ana da yarda Allah da umarnin Allah Allah ta'ala ya ba manzo Allah izini cewa ka kira mutane zuwa ga Allah ud'u ila sabili rabbika bil hikmati Allah ce ka kira mutane zuwa ga hanyar ubangijinka Allah ta'ala da hikima wal mau'izati al hasana da kuma wa'azi mai kyau wajadilhum billati hiya ahsan to da izinin Allah ne Allah ya bada izini to ko manzo Allah ya kira mutane zuwa ga Allah subhanahu wataala wasirajan kuma Allah ta'ala ya sanya manzala sallallahu alaihi wasallam hitila munira min haskakawa saboda haka manzala haske ne wanda ya ce manzala haske ne ce haka ne tabbacin shiga yana Allah ya ce wasirajan munira hitila mai haskakawa hitila ba haske gari ta ba saboda haka annabi haske ne kuma Allah ya ce qad ja'akum min Allahi nurun nurun Allah ya ce hakika wani haske mai girma ya zo maku shine wa sai Allah ya ce wa kitabun mubin dan kanka ce qur'ani ne ko qur'ani kace haske ne manzo Allah ma ya zo da qur'anin kuma ya zo da haske shi ba da haske kai ma kana da haske ba balle ne kayan duka gaba daya da haka annabi sallallahu alaihi wasallam haske ne aka ce haske ne kanka ce to kamar yaya haske ba sai ka tambaya haske kala biyu ne akwai haske na ma'ana yawa shine wanda ake so kowa ya samu ba wannan hasken ba haske na ma'ana ka samu shirya ka zan mutumin kirki to annabi sallallahu alaihi wasallam haka yake haska ga duniya kaga ga sahabbai ba sahabbai ta suka yi ba in manzo Allah ya to da daddare sai zanje kallon da shi da wata waye haske me suke kallon yake nan hasken ko duhu kwatantawa suke ba su kalli wata su kalli annabi sallallahu alaihi wasallam kai manzo Allah yayi wata haske kuma haka nan ne manzo Allah har rana yayi haske saboda shi hasken shi ba irin nasu bane haske ne na imani haske ne na musulunci haske ne da kyautata haske ne na tsoron Allah haske ne na kasan girman Allah subhanahu wataala ita kuma rana tana nuna ma haka nan ko ta nuna ma bai kai hasken da annabi sallallahu alaihi wasallam zai nuna maka ba shi manzo Allah ya zo ne dan ya gaya maka rana mai amfanin ta shi kaga diddai shine hasken to Allah ta'ala ya san ya shi haske itila mai haskakawa waja'ala fihi uswatan hasana kuma Allah ta'ala ya sanya annabi sallallahu alaihi wasallama wato koyi mai kyawu a cikin shi manzo Allah shine wanda duk in ka koyi shi gaba daya kai daidai duk abin da ka kwaikwaya nashi daidai yake abu ne mai amfani komi nashi babu wani wanda yake kan kuskure Allah ya ce wa in tuti'uhu tahtadu in kuka yi mashi da'a za ku shiryu in kuka ba annabi sallallahu gaba daya rayuwar shi in kuka bi ta to tsira za ku za ku ci nasara a cikin rayuwa liman kana yarjullaha ga wanda ya kasance yana kaunar gamuwa da Allah subhanahu wataala wal yawmal akhirah kuma yana ƙaunar gamuwa da ranar lahira lami lafiya wa zakarallahu kazira kuma ya ambaci Allah ambato mai yawa wannan ma iktibasi ne aya ce laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarju Allah wal yawmal akhir wa zakara Allah kathira ita ma aya ce ta alqur'ani mai girma saraka gaba ɗaya mai koyi da annabi sallallahu alaihi wasallama a cikin kirkin annabi sallallahu alaihi wasallam da kyautatawa annabi sallallahu da jarumtan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da kauna da soyayya da yadda manzo Allah yake girmama mutane da yadda yake son mutane ta ko ina mu yi koyi da manzo Allah da kyautar shi da baiwar shi da ganin darajar mutane an baro mu gaba daya duk ba da manzala muke koyi ba da son zuciyar mu kawai muke koyi to duk wanda yake so ya gamu da Allah ya gamu da ranar lahira lami lafiya to yi koyi da annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ya ambaci Allah ambato mai yawa da zaman to mai yawa ambatan Allah subhanahu wataala Allah zai maka tanadin wato nema mai girma da gafara babba kamar yadda Allah ya ce wa zakirina Allah kathiran wa zakirati adda Allah lahum maghfiratan wa ajran azima maza ambatan Allah da yawa maza da mata Allah ta'ala Allah Allah ya ce ya musu tanadin wata irin gafara da kuma wata lada babba Allah gafarta mana Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi malam yace Allah kai kai wato tsira da aminci ko ka ƙara tsira da aminci ka ƙara sanya albarka da tabbatar ta ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da iyalan shi da sahabban shi wa man tabi'ahum da wanda ya bi su bi ihsanin da kyautatawa ila yaumiddini ya zuwa ranar alkiyama wa fajjara lahum kuma Allah ta'ala ya bubbugo musu ya bude musu ya nabi ar-rahma mabubbuge na rahama yambu shine mufrad ya nabi jam'i ne na yambu kwara dai sai a ce yambu mabubbuga mabubbugai kuma sune ya nabi na rahama war ridwan da kuma mabubbugai na yardan Allah subhanahu wataala tafjiran bubbugowa ubadu mala yace to bayan godiya da salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam fa inna min dawa'il ghibtati wasrur lalle yana daga cikin abubuwan da suke kawo farin ciki da jin dadi dawa'i jam'i ne na da'iya da'iya shine abin da yake jawo abin da yake kira maka al ghibtati shine farin ciki surur kuma dai duk ma'anar su guda daya ma'ana daga cikin abubuwan da wato suke jawo suke kawo farin ciki da murna anna rabitatal alamin islami lalle ƙungiyar haɗin kan duniya ta musulunci ƙungiya ce wadda da faransai ake ce ma oce tana don cikin garin maka da ke alanat ta sanar akiba mu'tamar siratin nabawiyya ƙarshen taron da aka yi na tarihin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam alladhi uqida wanda aka kulla wanda aka yi shi fi Pakistan a cikin ƙasar Pakistan fi shahri Rabi'in al-awwal a cikin watan Rabi'il awwal min sanati daga shekara ta 1396 haka ne ko ta hijira annabi sallallahu alaihi wasallam mun taba mai ta wannan bayan ta yi sanarwa an tanzimi daga shirya musabaqatin ilmiya gasa ta ilimi alamiya ta duniya duniya ce aka yi sanarwa duk wanda ya san yana iya rubutu ya rubutu daga musabaka ce ba ta yankin azi ba ba ta yankin larabawa ba ba ta yankin a ta duniyar musulmi ce gaba daya duk wanda ya san yana da masaniya yana da cikakken sani game da tarihin manzan Allah sallallahu Alaihi sallama to kofa buɗe take gare shi ya shigo ya kawo irin binciken da ya game da tarihin annabi sallallahu Alaihi sallam da takdimi domin gabatar da ahsani ba mafi kyawun bahasi mafi kyawun binciken da mutum ya yi fi mawdu'i siratin nabawiyya a cikin mawdu'in tarihin annabi sallallahu alaihi wasallam ala sahibiya ya tabbata akan ma'abucin ita sira din shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam alfu alfu salatin wa salamin wa tahiyya dubun dubatan salati da aminci da kuma gaisuwa su ƙara tabbata ga annabi sallallahu alaihi wasallam idan kace Allah ta'ala ya salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam da baki kawai kace salati dubu dubun salati ya tabbata ga annabi dai za ya tabbata ko dubun ɗayan ne koko dubu ne ya tabbata gare shi dubin dubbai in ka ce dubin dubbai ma shi ne nan malin ce alfu alfu alfu alfi salatin wa salamin wa tahiyya dubin dubbai ma'ana dubu so dubu nawa kenan miliyan daya dubu so dubu shine miliyan guda ko duk shi yake tabbata yadda ka faɗi nan ko a wurin Allah haka nan da shi wani lokaci muna makan ruwa kace sai mun yi sai mu faɗa haka kawai muke in wuri ya kure maka kawai sai ka ce Allah ka yi salati dubu so dubu ga annabi shi kenan kayi da yawa ganin subhanallah yau ga hamdi adadin halki malalin kasar garin koke to wannan ma malalin halitta Allah gaba daya manzo Allah ya faɗi wannan subhanallah bi hamdi adadin halki wazinata arshi wa riba nafsi ashe ka gane wa midada kalimati ka ana yi tsara ka ana yi alfa alfu salatin alal habibi laraba za ka yi suna yawan yin ko ka ji malayinu sala miliyoyin salati su tabbata ga annabi suke nan su miliyoyin suka tabbata wanzu mata suke balayin miliyoyi kasan miliyar ko da yake da larabci ma na cewa miliyar kuma na cewa biliyon ai biliyon ita ce miliyar ko da ingilishi a ce biliyon da faransanci a ce miliyar laraba duka suna ce suna cewa balayin miliyariyoyi ko miliyaratus salati wassalami alannabi tsira da aminci miliyar miliyar miliyar daiwa su tabbata ga annabi wadalika abinda ya sakau kungiya din kan musulmi ta yi wannan sanarwa tanshiqan dan sanya nishadi ne don ƙara ma mutane ƙwarin gwiwa ne shine tanshir lilkatibi na ga waɗanda suka saba yin rubutu don a ba su ƙwarin gwiwa ci gaba da yin rubutu shi yasa ta yi wannan sanarwa ne watan siƙon kuma saboda tsarawa li juhudihim ga ainihi ƙoƙarce-ƙoƙarcensu alfikiriya na tunani ƙasar rubutu ƙoƙari ne na tunani idan ka zo kana rubutu kana rubuta littafi wani lokaci sai ka yi na maka rasa me za ka rubuta sai ka ajiye rubutun ka tuno abin da ya kamata ka sai ya gagare ka ka ajiye sai gobe kana wani abu kana tunanin me ya kamata ka rubuta kana har sai ka samu natsuwa abin da sai ka dawo kuma sai a aza saboda ka tunani ne ba dokar littafi za ka yi kofa ba kawai ka maido shi wannan maidowa kai cikin wasu takar akwai naka da za ka yadda za ka tsara wa inni mala ya ce lalle ni ara ina ganin an na hadal amala lalle wannan aikin da aka ce a yi na rubutun tarihin manzalar sallallahu alaihi wasallam lahu kimatun kabira yana da kima babba rubama so da yawa ma la yuhitu bi wasfihi bayani bayani bai iya zagayewa da siffar shi mana wa yake iya zagaye bayani game da rayuwar manzo Allah ballantana ma kai baka zanna tare da shi ba fa inna siratan nabawiyya domin tarihin annabi sallallahu alaihi wa sallam wal uswati al muhammadiyya ko wal uswatal muhammadiyya da kuma koyi na annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam ala sahibiha ya kara tabbata ga mai ita ma yastahiqu abinda ya cancanta min as-salati wa salami na tsira da aminci to ita sira din irin wannan magana ta ke ce ma jumla mautare ba zuwan zance cikin wani zance asalin maganar fa inna siratan nabawiyyata wal uswatal muhammadiyya idza la hadnaha to sai mi tunda an bari suna annabi sallallahu alaihi wasallam bai kamata a wuce ba a yi salati ba manzo Allah ya ce al bakhilu man dukirtu indahu wa lam yusalli alayya wa marowaci shine wanda aka bari suna na wurin shi bai mana salati ba to sai malam ya zo da wannan jumla ala sahibiha ma yastahiqqu min as-salati was-salami a cikin balaga ake ce ma jumla mu'taraba ko kuma itiradiyya mana zance cikin wani zance ana cikin magana kuma yawa sai a zo da wani zance kamar zancen mata suna magana ce Allah na tuba sai su wada wata magana idza lahaznaha idan muka tsinkaye ta muka yi la'akari da ita bi ayin diqqati da idanun zurfin tunani wal itibar da kuma idanun basira hiyal manba'ul wahidu ita sira annabi sallallahu alaihi wasallam ita ce mabubbuga guda daya ma me mabubbuga da Hausa wurin da ruwa ke hitowa ko to shine wurin hitowan alkhairi guda daya alladhi tatafajjaru minhu wanda daga gare shi ne take hitowa yanabi'u hayatil alamil islami mabubugai na rayuwar duniya ta musulunci gaba ɗaya rayuwarka tana da alaka ne da manzan Allah wallah duk wani alheri da zaka samu to zaka same shi ne ta hanyar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wa sa'adati sannan kuma rayuwa nabi sallallahu alaihi wasallam ita ce mafarin samun farin cikin almujtama al'umma albashari ta bil adama ai duka ma Allah ce wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin ba ma aiko ka ba sai dan ka zaman to rahama ga duniya gaba daya al'alam duniya ce gaba ba mutane ba da aljannu da mutane da mala'iku ma da alam ne duk wa kullu ma si wallahi fa huwa alam duk wanda ba Allah ba to taliki ne alam ne to Allah ya aiko manzo Allah dan ya zama rahama ga kowa alam ga hada itace hada duwatsu hada duwatsu baka ga itace su ma sun samu rahama annabi ba ma'aikata aka yi musamman ta kare gandun daji don a darar da itace da albarkan manzo Allah ne su ma sun samu wannan aka ce a bar taba daji haka nan kawai sai an baka izini in ka taba yace ba da duk albarka annabi ne duk dan su ma itace su shiga cikin rahama annabi sallallahu alaihi wasallam wa inna min sa'adati ma la yace lalle yana daga cikin farin ciki na sa'ada shine farin ciki jin daɗi walwala wa husna ko wa husni hazzi kuma lalle yana daga cikin kyawun rabona rabona mai kyau an uqaddima bahtan a ce ga ni ina gabatar da bincike ga na kawo bincike zan gabatar da shi wurin malamai ushimu bihi zan taimakawa da wannan binciken fi tilkal musabaqatil mubaraka a cikin wannan gasa din mai albarka da za a yi yana daga cikin murna ta da kyakkyawar rabuna a ce nima ina cikin waɗanda suka shiga cikin wannan layi walakin mala yace sai dai aina ana ina niki ina ni ina wannan aiki wannan aiki ai yahi karhina saboda yana rataye ne da shugaban halitta gaba daya aina ana ina niki hatta ulqiya dawana a ce har sai na ƙara wani bayani sai na jefa wani haske ala hayati sayyidil awwalina wal akhirin sallallahu alaihi wa sallama a ce gane ina ƙara wani bayanin haske a kan rayuwar shugaban mutanen warko da mutanen ƙarshe cewa ni nan ce abin ya yi ƙarhi na wa ina ma ana rajulun ya ce kawai dai ni wani mutum ne ya rali nafsihi yana gani ga kanshi kullum sa'adati wal fala dukkan walwala da farin ciki da tsira an yaktabisa min nurihi ya kyasto daga hasken annabi sallallahu alaihi wasallam ba shi ne zai kara ma rayuwar annabi a shi yana garan abun farin ciki ne abun jin dadi ne gare a ce ga yana rubutun tarihin manzala domin ya kara ma rayuwar shi haske dan ya kare ne shi ba dan ya kara annabi ba hatta la ya tahalaka domin kan mutun ya halaka fi da ya jiri zulumati a cikin dukkai masu yawa da ya jiri shi ma duhu ne jami ne na dajuru al-zulumatu kuma jami'i ne na zulma to dubbai kenan dubbai dubbai masu yawa ko kuma dubbai masu tsanani domin duk wanda bai samu hasken rayuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba to cikin duhu yake rayuwa bal yahya a ne wani mutum ne da yake fatan ya rayu wa huwa min ummatihi alhali yana daga cikin al'umman manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa yamutu kuma mutum ne da yake ganin ya mutu wa huwa min ummati yana cikin al'umma nabi sallallahu alaihi wasallam wa yaghfiru lahu wa yaghfiru Allahu lahu kuma mutun ne da yake fatan Allah ya mashi gafaran zunubahu zunubai bi shafa'ati saboda ceton manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ma'ana ga malai yana tsanci shi ba kowa bane ba komin kowa bane game da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama Allah ya samu dace wa min manhaji malam yace to kuma yana daga cikin tsari na hanya ta wadda nabi fi hadal kitabi a cikin wannan littafin lokacin da na tsara shi ada banda ada ma'anarta illa ko gaira ma'anarta tana daga cikin adawatul istithna'i ada da khala da hasha waɗannan ba cika sanin su ba wanda aka sani illa shi aka yi sani kuma illa ita ce ummul babu ita ce uwar dukkan wani harafi na istisna'i saura daga ɗiya sai jikokinta a daban da ma ja abin da ya zo fi ilanin rabita a cikin sanarwar rabita to manhaji na tsari na da na buro rubuta wannan littafi an ni cewa lalle ni qarrartu na tabbatar qarrartu ita wannan rabu ta farko shadda gare ta qarrartu daga takariri ne na tabbatar suluka sabilil itidal na doki wato matakin biya hanya wadda take ta daidaituwa shine itidal mutajanniban ina mai nisanta a taɓwila tsawaitawa almumilla mai sa gajiya akwai tsawaita zance wanda zai sa ka gaji in zance tsawo kuma abu guda ne sai ka gaji yanzu misali littattafan sira wanda muka ce na farko kamar sira ibn hisham a karatunta sai ka gaji saboda kowane bayani aka doko sai an kai karshen shi ba a takaitawa shi yasa take da yawa to ba irin wannan tsarin ba yake so malamci akwai inda ba za ka gaji ba in ka riga kana bin mataki-mataki na karatu mesa allah ta'ala ya taimake mu aka yi littattafai kanana wani na bi mu wani na bi mu wani yanzu baka taba karatu ba aka ce za ka fara da risala a gani wata rana sai ka zo ka ci gata malam karatun na inda ba dole ba ne a yahi mani na gashi ba na iyawa da ya yi tsawo bayanin ya yi yawa sai kuma yau ka fara su sai a gama ka da kawai kalmomi ne masu sauki ba wata wahala duk kawai ne gaba da cikin shi ba ta kalma mai wahala in ka kare sai a gama ka da ahdari shi ma za ka gani tun da ka saba to za ka ji ba wahala sosai kuma ka fara sabawa da nauyin karatu ba matsala in ka kare kuma ga ishimawi to in ka akwai lokacin da za ka ji tan cikin su muktasar lahiya lau ka riga ka samu nasuwa duk karatun da aka masa kana tuno irin shi can baya kuma aka ce da su ba kawara ya kenan kawai mutum ne zo ya ce so yake akwai mai karatun alkur'ani kawai sai ka ce to buɗe bakara bai taɓa yi ba taɓa karatu ba ko kuma misali ƙananan yara kawai ka haro masa da bakara ba su taɓa karatu ba yan shekara biyar ne shidda a kawo su makaranta kawai bakara ce kawai kuma aya biyar a shekara biyar za a yi ba har da ce amma aka wara masu da ƙananan nan suna jin yara na karanta su ba ba wahala sai su iya yawwa umaran ya ce yana daga cikin wannan farin cikin da wannan murnan in rubuta littafi na cewa ba zan tsawaita ba tsawaitawa almumil min almalal almumil kalma ce da aka ɗauko daga almalal almalal shine mi kosawa ka gaji yawwa wal'ijaz da kuma tsawaitawa al-mukhil wanda yake mai batawa akwai takaitawa wanda yake mai batawa gajarta magana wanda wata gajarta maganan in ba kamar sa annabi sallallahu alaihi wasallam in suka ma to ba ka gane yana bukatar sharhi ka gajarta maka magana guntuwa guntuwa na baka ita ba dadi yace to wannan ma na guje shi babu shi cikin littafi na ba tsawaitawa kuma ba gajartawa da zaka cewa baka gane ba wa qad wajadtu al kuma na samu manya manyan littattafai su ake cewa masadir manya manyan littattafai waɗanda suka riga wannan littafin takhtalifu tana sabawa fi ma bainaha cikin abin da ke tsakanin su haula kathirin a gefen da yawa mimma ya ta'allaku daga cikin abin da yake rataye bil ahdath da abubuwan da suka faru ikhtilafan suna sabani sosai sabanin da la ya tamilul jama'a baya baya daukan hadawa wa tawfiqu da kuma datarwa tsakanin maganganun wai littattafai na da sun yi maganganun da maganganun ba su iya ba ya hada su a yaki da su wadda sabanin ya yi yawa kasan magana sabanin yi yawa cikin magana wani ya ce e ana yi wani ya ce ba a yi wani ya ce a yi a wani a iya bari to wani za ka dauka ciki to akwai hanyoyi da ake dauka akwai jami'i da za a tattara maganganun sai a yaki da su in aka tattara su gaba da sai a yaki da su to sabanin wanda ke cikin littattafala ya ce ya samu wurare da yawa game da wasu abuwa da suka faru sabanin bai yawa a hada shi muna ganewa ku misali kamar barin ba da misalin a sabani wanda za a iya hadawa cikin bulugul mara mun karanta manzalar sallallahu alaihi wasallam ya auri matar shi maimuna yana aikin haji wani kuma karwaito ya aure ta baya aikin hajji kaga an sabani to wani za a dauka ciki shi wanda shi ya zaki kai da kawo tsakanin annabi sallallahu alaihi wasallam da maimuna shi ce manzo Allah ya aure ta ba cikin aikin hajji ba shi kuma wanda kawai labari ya ji an ce an yi auren ya ce cikin aikin hajji to nawa za a dauka shi wannan shi ke kai da kawo da zo ranar sallallahu alaihi wasallam ce ga abinda maimuna ta ce je wurin maimuna ce mata ga abinda manzo Allah ya ce shi kuma wancan ba da shi aka yi wannan ba amma ya bada labari to nawa za a dauka na shi za a dauka to shi ake ce ma jami sai a gabatar da wani akwai hanyoyi da ake bi a yaki da sabani ba tare da an ce wannan mansuhi ne wannan nasik ba hanyoyi ne da yawa dan ba dan ba ku rikewa mun karanta su a cikin cikin abin nan al'usuli min ilmi al'usuli nan wurin a can wurin ba nan ba wadda ke wancan lokacin duk wanda ma aka yi karatun kusan ba su nan Allah ya samu dace wa qad wajadtu yawwa sai malam yace fakhtartu sai na zabi sabilat tarjih hanya ta rinjayarwa ta rinjayarwa in rinjayar da wani abu in dauke shi kawai sauran bar su wa athbattu kuma na tabbatar fil kitaba cikin littafin ma tarajjaha ladayya abinda ya rinjaya wurina abinda naga shine mai rinjaya a wurina a wurina ba wurin kowa ba a fahimta ta ina ganin wannan shine mai rinjaye ba da tadqiqi bayan zurfafa tunani ijrasata a cikin karatu wan naqad da kuma gyara karatun kuna ganewa yanzu dai in za ka rubuta babi cikin in za ka littafi in za ka rubuta babi guda sai ka ɗauko littattafai da yawa da suka rubuta wannan baban duk kai ta karantawa ka karanta wannan littafin sai ka aje ka ɗauko wani irin shi ma da ya magana ka wannan baban sai ka samu littattafai kusan duk littattafan da ke wurinka duk sai ka karanta su wannan ne za ka zaɓo kai kuma me ya kamata ka waɗi wurin ka ga da abin da malamai suka ce shi yasa za ka ganin ba sabani tsakanin mi ba ka ganin maganganu suna kama yanzu in ka karanta da agari da ishimawi za ka yi ba su kama sai kowa ya karanta na kowa sai karanta zai rubuta iziya ma ba ta kama da su risala ma ba ta kama da iziya haka ba su kama da iziya amma an kace da kanka kawai za ka yi to sai ka ka rubuta abin da ya kama da wani shi yasa sai ka ko ka karanta na kowa da tabi in littafi ɗari ne sai ka karance su yana diba to kai sai ka hidda naka ka ce gashi akwai dirasa akwai kuma naqad gyara kasan mutum ya rubuta in ya rubuta sumuni ko nisifi ko ko rubu'i in ka rubuta kai mamala ana mi ana ma wanda shi yake ce ma naqad a ce nan wasu yi sama ne kai kasa nan dauri ne baka yi ba nan kaza to shine naqad ka kare abu ka mika ka ce adiba maka in aka diba gyaran da aka yi shi yake ce ba mi naqadi illa sai dai anni lalle ni tsawaitu na naɗe zikirar dalail ambatan dalilai walwuju da fuskoki duk ban faɗe su ba me yasa malai ce li anna zalika saboda haka yufdi yana kaiwa ila qulin ya zuwa tsawon littafin gairi matlubin wanda ba shi yake bukata ba kisa da wani dalili da wata fuska da ya kamata a ce na faɗi ban faɗi ta ba saboda abinda da yake nema shine a rubuta tarihin manzo Allah amma bin nisbati malam yace to amma dangane da li qabulin riwayati game da karbar riwayoyi wa radda da kuma maida su karbar riwayoyi na hadisi a karbe su saboda ingancin su a maida su ayi waci da su saboda ba su inganta ba muna ganewa ku shi yake ce makabulin riwaya karbar riwaya saboda ta inganta yin watsi da ita saboda bata inganta ba faqalis tafattu malam yace lalle na karu na fa'idan tufi zalika cikin wannan mimma katabahu ko bima katabahu mimma ne ko mimma katabahu al-a'immatul mutqinuna daga cikin abinda manya-manyan malamai ƙwararru suka rubuta raka ni ba zan yi na kaina ba na malaman za na dauka kawai akwai malamai ƙwararru waɗanda sun yi magana akan ta hadisai gaba daya duka irin su ibn hajar irin su imamun nawawi suna nan da yawa irin su ibn abdulbari suna nan manyan malamai ne duk sun yi magana akan hadisai gaba daya ya ce to zan dauki nasu wata matto ya ce na dogara a alayhim a kansu fi ma haka mu bihi cikin abin da suka yi hukunci da shi mina sihhati na inganci hadisin da suka hukunci cewa ingantacce ne to zan dogara da maganar da suka yi akan wannan wal husni da kuma kyawu abin da suka ce hadisi ne mai kyawu shi ma na dogara da hukuncin da suka yi mashi wal da'f da kuma rauni mana da wanda suka ce sahihi ne to na yarda da wanda suka ce hasan na yarda da wanda suka ce ba'ifi ne shi ma na yarda saboda sira kamar hadisi take riwaya ce labari ne ake daukowa a bada shi ma yana bukatar inganci da rauni da kuma kyawu ya ce idlam a waqtan saboda ban samu isasshen lokaci ba yakfi alkhawla wanda zai isa a kutsa fiya da almajali a cikin wannan bangaren na hukunci akan hadisi domin lokacin wata tara ne zuwa goma a rubutun ma kan shi lokacin ba zai isa ba bari a koma kowace kowane babi kowace kissa kowane abu da aka bari sai ka koma kayi binciken ingancin shi ko kuma ka zarba tunaninka kai kai hukunci da kanka kaga yana bukatar lokaci mai yawa kana iya yi ne guda kan hadisi dai baka inganta shi ba inda ba ke da littattafai kenan ba inda akwai littattafai ba kamar nan da babu da littafi za ka iske littattafai da yawa wasu kasashe masu nan kawai mutane cikin gari suna ta budawa mutum kawai sai zo ya maktaba ta karatu ce kawai kamar yanzu cikin ramfuwan dinnan na maradi babba wannan na gidan sarki to sai a maktaba saboda matattaran mutane ciko tsakiyar shi sai a gina maktaba masu kudi zo duk saboda da tafai a sa saboda matasa zan yi shiga su gane addininsu wakin zama a ta zaman banza na zaman shayi duk sai a shiga ciki tun da sai da kayi ba inda za ka sai ka fada maktaba ta karatu sai rana ta yi ka hito ta ga an saba ma mutane mutum sha biyar ishirin ana cikin karatu lokacin abincin rana ya sai ga mutane na kawo kowa ya kawo kudin shahado abinci a zo a ci ba magana hita kenan an ci gaba da zama an magariba kuma sai ka samu wani wurin duk cikin garin wani wurin can ma wani ya yi irin wannan mutane ga sunan wuraren karatu daban-daban ana ɗan fi sabirin layi to haka ɗin ba sai mutum ya yi ni daga kana neman hukuncin wani hadisi sai ka kewa duk maktabobin gaba ɗaya kana yawo da ka yi ga hannunka ka shiga tafsi ka ta wannan ka dawo ka karatu na da wahala Allah ya samu dace mala ya ce wa kada a shartu kuma lalle na yi nuni bi ba'dil mawadi a cikin waɗansu wurare ila ba'dil dala'il ya zuwa waɗansu dalilai wasu wuraren na faɗi dalilai wanda na ce ba na faɗi ko? to mala ya ce wasu wurare na faɗi wa wujuhi tarjih da kuma fuskoki na rinjaye tsakanin sabanin da aka samu to wasu wurare na faɗi huska ta abin da ya sa na rinjayar da wannan riwaya akan wacce duk da yake na ce ba na faɗi ko to amma ya ce na yi nuni waɗansu wurare akan waɗansu dalilan wadalika hina ma malam ya ce wannan kawai ya faru lokacin da khiftu na ji tsoron al-istighraba ganin bakunta abin mimman ya karau daga wanda yake karanta alkitaba littafin nawa au ko kuma lokacin da ra'aitu na ga shabahal ittifaka ko shibahal ittifaka kaman wato dacewa abin da ya kama da dacewa fi ma bainal awwalina wal akhirin akan abin da ke tsakanin mutanen farko da na karshe ma'ana mutanen da da ne yanzu kenan ala khilafi ma huwa sawab akan sabana abin da yake shine daidai to nan ma ina bayanin dalili ko iya bayanin fuskan rinjayar da magana da na dauka kun gane ko wallahu waliyyu tawfiq Allah subhanahu wataala shine majibincin datarwa Allah ne wanda yake datar da duk wanda ya ga dama wabillahi tawfiq ko kuma tawfiqi illa billah Allahumma qaddir li alkhaira ya Allah ka kaddara mana alkhairi dunya wal akhirah duniya da lahira innaka lalle kai Allah anta kai ne alghafuru mai yawan gafara alwadudu mai yawan kamna ga bayi zul arshil majid kuma Allah ta'ala kai ne mabucin al'arshi mai girma sabir rahman al-mubarak turi banaris al-hind banaris wani gari ne daga cikin garuruwa na al-hind na kasar india to dan can ne Allah ta'ala ya sa mu dace yau mun mance ko ko muna shirin mun kare karatu mai sanarwa baiwa Allah nan hajiya da ta bado littattafai guda goma mai mata addu'a to sai aka dauke wuta mun yi addu'a ba tare da an ji ba ko to ga mu yanzu mu ƙara maimaita addu'ar da muka yi jiya Allah ya saka mata da alheri mace ce mai kaman maza kallon abin nan kallabi ce tsakanin rawan nan tana da gudunmuwa sosai da take yi a wannan makaranta ta mu da muke karatu kamar masallacin nan da gudunmuwa ta sosai a ciki sauran kuma kullum kokarin da take ta yi Allah ya biya ta ya saka mata da alkhairi muna fatan su ma mata su zange koyi da ita ba wai sai nan ba duk inda ake aiki addinin musulunci to mutum ya zange sa hannun jarin shi a ciki domin ya dauka ranar alkiyama saboda ka ta yi kokari littafi guda goma ba kudi ne yan kaɗan ba Allah ya saka mata ya biya ta da gidan aljanna Allah subhanahu wataala ya sa rayuwarta da iyalanta da yan uwanta da dukiyar da Allah ya bata duka Allah ya sa masa albarka Allah subhanahu wataala mu kuma da muka karbi littattafan Allah ka sa mu cin umarnin su Allah ka sa su amfani mu duniyar mu da lahirar mu Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid akwai ɗaya daga cikin waɗanda muke karatu nan da su wanda kwanan baya watannin da suka wuce rishin lafiya muka neman mai taimako ne ko yawa musa to ciwon ya kara dawo mashi ciwon ne yake iska ke cika mai ciki sai busu yanzu wannan karshe na aka an yi eko an ga wasu tsotsotsi ne cikin ciki saboda sun yi kamari tsotsocin ba masu iya barin a fasashi sai dai zan kishin magani lokacin da ya sha magani yana iya kashe su yana iya yi ba ba ba abinda muna fatan dai haka ne Allah ya sa haka ne an rubuto mai magani mun samu nan nemi taimako wurin mutane an taimaka an sai mai magani kuma yanzu ya nau'in abincin da yake ci ba kowane abinci yake ci ba kuma an haza shi bisa abincin da ya kamata ya zangi ci saboda cikin shi ba kowane abinci yake karba ba to abincin da yake ci ya ce ya kare kuma ba ya da hali ƙarfin shi da ya kare wurin neman magani suna neman taimako da al'ummar musulmi a taimaka mai da abin da za a samu isa abu sau da ka taimaka da abin da allah ta'ala ya sauƙaƙe makowa allah biya mana bukatunmu allah samu cika da imani allah ta'ala kawo mana sauƙin rayuwa allah ka biya mana bukatu gaba daya ka ba mu lafiya da abin da lafiya za ta ci wanda muke karantawa Allah ka sa ya amfani mu duniyar mu da lahirar mu rabbana atina fid dunya hasana fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahma innaka antal wahhab ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا أبا إلا سترته ولا داعيا إلا أجبته أجبت ولا سائلا إلا أعطيت ولا مبتلا إلا عافيت ولا مريضا إلا شفيت ولا ميتا إلا رحمت ولا دينا إلا قضيت ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح لأنتنا على قضائها ويسرتها لنا برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Thank you.